na istaghfiru rabbakum ku tuba ku nemi gafara shirka da kuka yi da kan ku musulunta shirka da kuka yi ta yi kafin ku shiga addinin islama ku tuba ku kama addinin la ilaha illallah idan kun tuba kun wannan istighfari ko da shirka kun da tubu ku koma gaba ɗaya ne ga Allah ku kuma ta kuma bayan tuba da istighfari ko kuma ibada idan kuna haka fa yurisul sama alaikum da rawa wallahi ubangiji zai zo muku ruwa daga sama mai tsananin ciya sai kasa ya ike ta sannan wani zurkun kuwatan Allah zai muku ƙarin ƙarfi ila kuwatikum ma kuwatikum tare da ƙarfin da kuke da shi yanzu dukiyar da kuke ganin kuna da ita in dai kuna istighfari kuna sabautar Allah sai Allah ya ninka muku dukiya idan kuna son haihuwa ku dinga bautar Allah da istighfari sai Allah ya ba ku haihuwa a gare wala ta tawallu mulkin amma maganar nan da nake ga mu farku juya kuna saudarari ku kuma kai shirka farku kuma kai sai suka auka masa su kuma duk abin da ya faɗa da suka ji abin قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين sai suka amsa sai da labarin suka ce yanzu waɗannan maganganu dai duk da sauran su mun ji amma dukan su da muka ji din nan to ma ji tana da baka sa hujja ba duk ba su isa hujja ba wannan shi duk maganar da ya farfada ba hujja ba ce kuma abinda za mu gaya maka don waɗannan maganganun da ka faɗa kuma na bi tariki alihatuna an ka don wannan maganganun da za mu bar gumakan mu ba kaji sai abin da ya faɗa dinnan su ba za su ga bautar gunki ba ba ba ba ba wanda zai shiri sai Allah ya shiri eh kuma abin da za mu gama mu gaya maka wa ma na hannu laka bin gida har abada su gama lamarin ka ba za mu yarda da kai ba sai abin da ka faɗa ba za mu amince ba ba yamu da je ka ce mu gumakan nan su muka sa a gaba Allahu akbar illa akwai abin da za mu gaya masa ne.
إن نقول إلا دريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوا لي جميعا ثم لا تنظرون To ka ji alkar da suka da suka ce in ma har za mu samu mu magana da kai ka ji daɗi. Domin in rabu da kai ko za ka jawo shi to in ma za mu magana ga irin wasu za mu maka. Sai mu ce maka wato babu alihatina waɗansu a cikin gumakan gumakan da muke bauta to lalle in baka daina wannan karatun naka ba in dai kada yawa kullum kana karatun nan to gumakan mu suka ransu ya ɓaci suka kumburo to in tara aka ji ce lalle za su samu maka da wani cuta wadda ba mai maka maganin ta da biya kanka ka daina wannan karatu karatun nan ka ji ka sai ka karyarka sai ka ce mun ka take yawan surutu ba an ka tahaji kana samu da surutu ga zaka ba wallahi karka karka yadda guma kan mutum fushi da kai idan da kake fushi da kai to ka shiga uku na yi wani yahudu da wani guma ka to ne ke musu kala inni ya sai da lalu ne sai haka kuka ce suka ce eh yace to abinda zan gaya muku ne kuma inni ya kin ce ko da ku hada guma ka to to ni kuma inni ya ustubillah wannan ina gaya wa Allah magana ubangiji ina gaya maka ga abin da kuka ce da ni wato ni dai gaya goki ne kuma na gaya Allah Allah na sai dan maka mutanen nan sun ce sai in bar wannan ba hujja bane in ban bari ba za su sa gumakan su su saba mu wani cuta da ba zan wanki ba abada ubangiji ka hukunci tsakanin mu sannan wata du kuma ku shaida ani bari'un mimma tushrikuna duk abin da kuke na gumakan nan naku in dai ba la ilaha illa bane na gani ku ba ruwana da shi har abada duk wanda ba Allah ba zai yarda da shi ba in dai kun ce wani tasiri da ni ban yarda ba idan kuwa kun ga wannan magana cewa ba zan yarda da gidi ba abada kuma duk abin da ba Allah zai yarda da shi ina da tasiri ba to fa ki duni jami'a duk kira abin da kuka sani miki sun dan adam ku yi kuma in ko kuke ku kashe ni to isalu bi halaki ya duk wayan da kuka sani in an shiga sai mutu wanda ya taka a cikin ba ba dan adam bane kuma ba mutum ko nake ba duk gaba ɗayan ku al'ummar ku da ada wannan shi abin da kuka iya ka ji fa har dai ni ne kenan eh إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الله آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم abin na nuhu ita abin da ya sa nake ku tare da ku da gumakan abin da kuka sani min cutar da ɗan adam ko kuma ya kashe shi ku yi mai gaba ɗaya inna la tuzin kar kowa ya saurara mu wanda duk ya raga mun shi ma ba ɗan adam bane shi ne kawai karsu ni ba ruwa na da kuna dogara da Allah ban kula da ku ba Allah na zuba lamari na gare shi in ya taimake ni da kan cewa za ku imani dole ku imani in ya taimake ni ba ko na bauta wa gumaka na bara a yanku to Allah bai taimake ni ba za ku imani ba saboda haka ba ruwa na da abin da yake na dogara ga Allah ba zan fasa cewa ku ga Allah ba kuma ku kuma abin da za ku kuje ku domin abin da ya sa na amincewa Allah har na dogara da shi na rabu da ku shi Allah din nan shi ne halicci to ko in da kuka ce za ku cuce ni kuma Allah ne ya halicce ku sai ya so da ku cuce ni mutukar bai so da za ku iya cuta ba ka gani ba ma ku kaɗai mamin dabatin ba wata halitta a bayan ƙasar nan illa huwa akhiru ila fiyata idan ubi ke rike wato da da kanta ne jiya tana yin tafiya idan jiya ta tsaya saboda haka maliku Allah shi ne nan da kai halitta gaba ɗaya ƙa'ida shi ne mirin jayen halitta duk halitta ubangiji ya fi ƙarfinta inda yake ta yi na zafi ko yake kuma na zafi kuma dole ka gani fala naf'a ba wani amfani da zai samu mutum kenan wala darara ba wata cutarwa da za ta samu mutum illa da ilimi sai Allah ya bata kuna ko kuna da cikin ko Allah ya bata ku ku cuce ni ko na ki ku kuma Allah da ya bata ku cuce ni ba za ku cuce ni ba eh an ce wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kautar da wani abu a duniya aka ce menene sunansa ya rasulullahi ya ce sunansa bala'i bala'i sunansa yi ya rasulallahi wannan bala'in wa yake samu yace mutane su wane ne a mutanen wani laifi ake bala'in ya samu mutum yace ba laifi dan shi bala'i alheri ne ga waɗansu bala'i kuma shari ne ga waɗansu suka ce to ya rasulullahi su wane ne ba shari ne a wajensu ba yace al'anbiya'u yake annaba su suka fi kowa shan matsanancin bala'i a cikin bayan ubangiji waɗanda suke duniya ba waɗanda suke rayuwa cikin bala'i kamar annabawa saboda kuwa su suka fi kowa daraja a gun Allah to bakin adadin iya daraja ka a wajen Allah to tsananin bala'in da zai saka maka kenan Allahu akbar to daga annaba ya rasulullahi ya ce fala amsal wato sai waɗanda suke aiki irin nasu idan ka ce za ka yi aiki irin na annabawa ka ji tsoron Allah sannan ka ce kai duk abin da Allah ya yarda da shi ba za ka yi shi ba duk abin da Allah ya ce ayi kuma za ka yi mutukar kowa da ba zai ba zai so da Allah ya ce a bar wancan kuma rikin sulama ya ce ai kaza sai ka yi tunda kuma ce a bar kaza ka bari to za ka sha bala'i irin na annabawa in ji Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai yi shirin kamar yi to to daga waɗannan fa ya kula lahi cewa kuma yace sai kuma waɗanda suke biye da su kuma a rike addinin to yanzu kenan a ya rasulullah yace tsananin addinin da ka rike haka tsananin bala'in da zai same ki kenan to dan ubangiji ya jarraba ya ga da gaske kake ko da gangan idan ka ga bala'in ya ishe ka idan imanin ka ba mai ƙarfi bane yake ce tunda abin nan shi ke ja bala'in nan na bai to ka bari kuma Allah ba zai yarda ba idan ka bari to wannan barin da kai dama shi fi komai sabo sai Allah kuma tsora ma bala'in da yake wannan kuma sannan ko baka da daraja komai a wajen Allah saboda haka shi bala'in idan ya samu mutum akan bautar Allah to ya dage shi gaba kar ya sake baya dama bala'in na yawa kai kuma kana ci gaba da bautar shi yana yawa kai kuma kana ci gaba da bautar Allahu akbar yace kuma bala'in in ya samu wannan mutumin ya dinga sassaka shi ko yana bautar Allah shi ko bala'in iri iri yana dandakarsa wanda ba zai iya lissafa shi ga adadin ba ba zai kyale rabu da shi ba bala'i da shi zahiri da ba'ini ba ya da aikin saban Allah ko na kuskure na yawo bayan kasa kamar yawa kafi da ya mutu sai aljanna ko ubangiji ce waɗannan su ne mafiya can bala'i a rayuwarsu yace al-anbiya fal amsalu thumma al-amsalu Allahu akbar to yanzu in mutum aka ce zai sha bala'i to lallai kowa ba zai yarda yi wannan abin ba ya faru to amma idan bala'i ya same ka abin da ake so ka koma ga Allah kawai idan ku kai baya bayan ka riga ka tafi dan bala'i to bai shi ya tsora maka kuma sai ki nuna ta maka tunda ka ce ba dan shi kake yi ba idan ku ka zarce kuma Allah sai ya ji kanka to ga ga ubangiji yace waɗannan mutane kashi biyu ne na jirgin waɗannan zuriyar su za su zama ne waɗannan zuriyar sun zama kafircin nan salmati uhum zan jiyar da su daɗin rayuwa a duniya har su ce ma wannan maganganu na lahira duk babu su wannan shan wahala shi ne yake so a mutu shi yake so a tare da kiyama duk abu wanda yake da ba a duniya ba mutum na shan wahala sai ya so a shi dan ba jin daɗin duniya yake ba mai jin daɗin duniya ku ko zancen lahira baya so ke masa bayan na biyar da su daɗi tun da sun ki Allah su man ya masu hunna na azabu na biyu azaba mai radarwa kuma daga gare mu su same su Allah ya kiyaye ki lafiya ta lafiya in mutum ya sha daɗi a duniya ya bar ibada daɗin ya raba ki da bauta wa Allah to wannan fa a lahira hakika zai haɗu da azabar Allah amma jin daɗin fa ba shine azabar ba kar mutum ya samu abu ya ce ai an ce in mutum ya ji daɗi ba zai shiga aljanna ba jin daɗin ne wato zai kai wuta ba jin daɗin ne mai shagalarwa to in ya shagalar da mutum sai ga ya sakwa da addinin sa in yana yin sa kaɗan kaɗan har ƙarshen ta sai ya wani ya bar wani to kuma wanda ya shiga halaka kenan amma in Allah ya jiyar da kai daɗi ka riƙe addinin Allah kuma ka san wannan daɗin shine ya baka to tun da ya baka wannan sai ka ce akwai wanda ya fi shi a wajensa yadda ya bani wannan bari riƙe wannan da kyau in je in samu wancan kuma to amma waɗanda suka shiga da su ko sai ce wannan daɗin da ya same su sai suna saban zancen da ake na lahira ma ba gaske bane Allah ya kiyaye
ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi wa ala llahi tawakkalut فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم حمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون
mu watul ya muhammad dan gije yake da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kan kana karanta alqur'ani ta shi ka je ka karanta musu kafiran maka a lokacin kuma yanzu a karanta wa duk mutanen duniya ba kafirai kaɗai ba ba gani karanta musu labarin annabi nuhu alaihi salam irin rayuwar da yadda mutanensa ya zauna shekara ɗari tara yana yin wa'azi wa'azin nan da yake yana cewa kar a bauta wa kowa sai Allah kar a bauta wa kowa sai Allah abin da yake faɗa kenan kawai sai da yi shekara ɗari tara amma a shekara ɗari tara nan mutanen da ya samu suka yadda ba su wuce aka ce mutum saba'in ba maza da mata gaba ɗaya a duniya kuma gaba ɗayan ba wani annabi mai wa'azi ce shi amma a samu wanda zai ce la ilaha illallah mutum saba'in ne kawai Allah ya kiyaye Allah ya ce to su da ake karanta musu alqur'ani suna ki kar su ce su ne na farko ko kuma za su gagara karanta musu labarin annabi nuhu da mutanensa yayin da annabi nuhu aka ba shi aike ya zo ya samu jama'a sai ya ce ya kauni ya ku mutane na mun kana kabura alaikum matsani idan zaman da nake yi tare da ku a cikin ku kabura alaikum shine ya zama wahala gare ku ba ku son zauna a cikin ina karanta alqur'anin nan wata zikiri littafin da Allah ya bayar domin shi ba alkur'ani bane wata zikiri ko kuwa wa'azi da nake yi din nan shine ya zama wahala gare ku bi ayati Allah wanda nake karanta muku ayoyin ubangiji shine ba ku so an haddasa da ba tsakanin muku da tsakanin da ku to fa ala Allah tawakkaltu ku je ku yi duk abin da za ku yi na dogara da Allah kawai Allah ya shi komai kaga shi kadai ne musulmi a duniya to yanzu jama'a ne idan muka shankake al'amura suka ɓaci a musulunci dan Allah mu ne wani irin musulmi ne musulmi ɗaya ya faɗa wa mutanen duniya wannan magana yau muna da musulmi sun fi miliyan goma a duniya sannan al'amarin musulunci ya raunana ko kuma ya samu suka ko kuma a rika canja shi musulmi kuma sun zuba ido kawai ba sa kokarin gyara shi to ga annabi guda ɗaya a filin duniya shi kaɗai ne ya ce la ilaha illallah duk jama'a sa gaba ɗaya gunki suke bauta ya zo ki to in zaman da nake tare da ku da wa'azin da nake muku ina cewa ku bi Allah ku bauta mar ku kada ta kai ku hada shi da kowa idan wannan ne ya dame ku da zaman da wa'azin to ku abin da za ku nuna dogara da Allah ni Allah ya shi ba na bukatar kowane mutum ya taimake ni a cikin ku yace musu Allahu akbar ka ji karfin annabci da wilaya to ne ko fa ajmi amrakum yace musu abinda zan gaya muku wannan wa'azi da Allah yake ni ba zan daina ba ku je ku tattara dukkan al'amuran da kuka sani wanda in kun yi shi za ku saba mun ko za ku yi min wani cuta to ku je ku wanda duk sai yana da tsafin gidanku ko magana maganan gidan ki je min ba ruwa na da shi da Allah na kula idan yayi min na mutu ba shi kashe ni ba Allah ne kashe ni idan yayi min na tutu ba shi bane Allah ne kuma zamu je lahira Allah ne shari'a kuce ku je ki ya kira ka aku ba ku kadai ba har guma kan naku idan suna da motsi ko tasiri to su na fi irin nasu kuma fi irin nasu duk ku taru ne ثم لا يكن أمركم عليكم جمة Sanmu wannan al'amari na tanadin da za ku yi min don ku kashe ni ko don ku hana ni wannan al'amari kar ma ku ce za ku gidan shawara ku taru ku fito fili ina gani ku ba yana ni ba na ganin ku ba yana Allah kawai nake gani wanda yake wannan abu ba ba ka ba maqdu ilayya sannan idan kun gama tanada tanadan kun dogara akan shawara ta yadda za ku yi ko kashewa ko cutarwa ko ku zo ku yi min ina nan ba ni zuwa ko nan da kansu ku sami zuwa kuma zan daina karatu ba wala tuji min yake kar wanda ya raga mu subhanallah Allah ba da waɗannan mutane da suka kan ta shi kai yake kar wanda ya raga masa ya kuma tautar ne shi ba ya gani su Allah yake gani kawai la ba kawai fa inni lastu mubaliyan bikum wallahi ni ban kula da Allah ba ba ruwana da Allah nake sha'ani na idan kun zo kun ce la ilaha illallah mai zama daya mutukar ba ku ce la ilaha illallah ba wallahi ba ruwana da duk abin da za ku ci sai kun yarda la ilaha illallah ba ba ka ba Allah ba mu albarka annaba annabi ne shekara ɗari tara abin da yana wannan abu ana cewa ma har da hamsin yana da shekara hamsin aka aka dace cewa ji wa'azin ya dinga ya dinga dare da rana ana faman bala'in da shi kuma sai da shekara ɗari tara yana yi hamsin aka ce mutum saba'in da uku su ne suka karbi la ilaha illallah to kaga wannan wa'azi da muke yanzu akalla gurin nan za a samu mutum wajen ɗari biyu ko ɗari ba duniya ta lafiya ba to tun da muka samu damar yin musulunci sai mu dage yi shi malaman addinin islama su dage da nuna mutane ga yadda addinin islama yake ga yadda aka shimfiɗa shi a nuna musu farilla da da haramun a nuna musu kuma nafila da sunna da makaruhi da ja'izi kowa ya san wannan inda in ka saba wa Allah ka san kayi mutukar mutane ba su ilmanci ba to fa ba za su iya tsoron Allah ba mutukar mutum da ya san Allah ba ba zai iya tsoron Allah ba sai an gaya musu tukuna sun san Allah din idan an nuna musu sanin Allah din to kuma sai a nuna musu bautawa Allah din to a lokacin nan duniya sai ta zama kamar fitila gaba daya haka Allah ya faɗa ubangiji yace yace da mutane za su yi aiki da alqur'ani kuma bani isra'ila Allah yake da za su yi aiki da at-taura wallahi da sai Allah ya rika ba mu abinci ta sama da ƙasa ba ruwan mu da noma ko teku sayarwa mala'iku sai su shigo kawo abinci su cika duniya mai kowa ya ba kuɗi a rika zubo su kawai muna ta bukata in dai da za mu koma ga Allah gaba ɗaya idan za a yi sallar juma'a wadana nawa ake yi da farko ana yin daiko jama'a su je su ta kinsun tsawa idan aka zo kuma liman ya zo a kuma yin daiko bi kenan kuma da Allah to wannan abin da ake yi annabi sallallahu alaihi tuma samun dan wadata mutane wasu ba sa kusa da gidajen wasu suna lambunan su wasu suna kantunan su bari ya sun kuwa da yawa sai fito yanzu abin da za a yi tara musulmi gaba daya ita abin da za a yi mun ga mutane idan an zo sallah waɗanda suke nesa kansu bar abin da suke su zo su wanka su alwala suna rasa jimma'a to abin da za a rika yanzu idan lokacin sallah ya rage kamar misalin rabin awa ila da waje wazana idan ladan ya wazana nan da na nesa da gida da wanda yake wani aiki duk ya gama ya zo ya wanka ya sa suka yi alwala har kuma ya rike sallar jimma'a idan kuma lokacin da aka haɗu za a yi sallah to sai a kuma yin wazana jama'a ta san wannan wazana ta daga ita kuma sai sallah sai na umar shi ne fara wannan an fahimta to yanzu idan za a yi wazana kamar a masallacin garin nan ladan nan suke wazana in za a yi sallah uku ne to akwai wanda ya taɓa sallar juma'a a kano wazana ladan nan ne yake za a yi sallah daya shi ɗaya ne yin wannan magana ta farko yanzu za a yi kuma sai guda ɗaya nan ku ba guda uku ne suke jera ba abin da za a fahimta kenan idan liman ya hau mumbari sai ladan ya wazana ko sai kuma kuma wazana sai kuma kuma wazana ko ya lokacin nan idan aka gama an san kuma sallah za a yi ko su madalla to wannan abin da ka gani idan aka yi ce to nan garin ana yi kano ba a yi sai ka je masa ko madina idan ka je kuma haka za ka tarar ne to idan ka duba littattafan fike abin da aka sani wajen ladanai din ita aka sani ba ta ladan ba shine a cikin littattafan suna kawo a kazar mu'azzini na fil azali masu wazana sun fara wannan ka ga kaga yancin mu'azzini na ba ladan sai ba to da wancan ladan da yayi guda daya aka sallah da waɗannan da suke bi kowanne sallah ta yi daidai akwai abubuwan da suke idan mutane waɗannan suna yi waɗannan ba sa yi sun yi annabi sallallahu alaihi wasallama kowane mutum a duniya musulmi wallahi idan ya kace masa menene madogara addinin ka zai ce alqur'ani da hadisi mutukar addinin ka ya saba alqur'ani da hadisi ya san ba ya saba addinin islama to shi alqur'ani yana tafiya akan cewa akwai aya wacce ta faɗa abu idan ta faɗa abin tilas sai a yi akwai ayar da za ta faɗa abu ta ce abin da ya zama lalle ba in kana da dama to in ba ka dama ka bai to hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam haka suke su kuma aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya aikata abu yau ya aikata gobe ya aikata jibi misali ba to wannan aikin bai zama lalle kowa sai ya shi ba daga nan sai dina misali yayi kwana uku duk sabo sun gani to bai zama lalle kowa sai yayi ba amma idan kana so ka aikata kuma za a baka ladan sunna amma in baka yi ba to baka samu alhaki ba idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi abu sau ɗaya tak sahabbai suka gani bai kuma yi ba wannan abin sunna ne idan ka yi shi za ka samu ladan sunna idan baka yi ba za ka da laifi idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama abu kullum sai yayi to duk musulmi sai yayi wannan abu mutukar ku baka yi ba to ka saba Allah mu kwatanta da shafa'i da witri annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yake bai taɓa kafin ba ko a tafiya in yi sallar isa sai ya yi shafa isa ya yi su ko sannan kuma kwatanta kuma wannan alƙunutu ko da alƙunutu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi yana yin alƙunutu amma sahabbai suka ce wani yi wa addu'a alƙunutu daga nan da aka gama wannan addu'a bai kuma yi a sallah ba tun da wannan alƙunutu ga da yawa ba wannan ba sunna ba ne saboda haka masu fikihu sai suka rubuta shi mustahabi to kayi za ka samu lada in baka yi ba ka da laifi to sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misalin suna da muka yi domin addinin islama mu sunnan ba abin da muka zara wuta sai gyara ba jihadi muke yi ba a'a muna yin tajdidi ne akan abin da jama'a suka sani da wanda kuma za su sani ko za su ga wani yana yi su zarge misali kaga jiya mun magana suna muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama farko wanda ya rika sunan nan iyayen suka dauko suka kawo masa yayi ko kuma dalla amma da yawan nan sunan bai ce komai ba bai ce to duk wanda aka haifar wa da haka zai yi ba to idan kai kamar wannan na annabi to ka samu ladan sunna idan ko da kai kamar wannan ba to baka da zuci an fahimta to nan gaba mu abin da muka sa a gaba dalilin da isa na faɗi wannan magana muna da malaman mu waɗanda suke tsofaffi masu yawan shekara idan muka ce gaba ɗaya za mu je gurin sama to idan ka rikito kowa ba zai ji daɗi ba su ɗinnan sunan nan sun santa idan muka tada faman tashin hankali da su abin ba zai yi ba mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yi farko da a madina idan aka yi sallam wato baya barin mutane baya barin mutane su je ziyarar kabari ko uban ka ko uwar ka suka mutu idan wani ga zaka kabari sai ki shirka shi ba zai barka ka je ba domin an tada yahudu da nasara suna ginin kaburburan mutanen da suke da girma a gosu suna ma da su masallatai suna ziyara da musulunci zo sai annabi ya ga musulmi suna zuwa ɗan uwarsu ko uwarsu sun mutu sai su ziyarto su sai duk wanda ya ba da gaskiya da kaɗaitar Allah da manzanci sa kare kuma zuwa ziyarar kabari wata ran sai tara sahabbai kuma yace na haifukum an ziyaratul quburi fa zuruha yace na dade ina hana ku ina ta farki ziyarar kaburbura amma yanzu kowa yake da mutumin sa kabari ya je ziyarci to da haka zamu tafiyar duk abin da ka sani sunna wallahi duk malaman nan nan wannan wannan ko tan mu ji a hankali ran da muka zama saura mu su sai mu kafa abin da muke so mu koyi da Allah mu tafi da abin hankali yanzu sunan nan da ake yi misali a yi walima a yi sauransu duka yadda ake tafiyar da shi dinnan ana bayyana wa matasa ga yadda yake ga yadda annabi yayi su ko manyan malaman mun nan da suka ɗauki wannan a baya annabi bai ce ga tafiyar ba domin wannan guda ɗayan bai ce da jama'a kuma sai sun yi ba sannan bai ce wanda ya yi ba yayi laifi to shi kenan sai suka ɗauki wannan bangare suna yin irin tsarin da ake da shi yanzu domin nan da muke so mu wancan to sai mu rika cewa ga yadda annabi muna nan muna nan muna fahimtar muna fahimtar da jama'a ran da muka ga jama'a sun gane abin wallahi sai a koma sunna gaba daya amma yanzu a kuma mutanen da su banda manyan malaman nan namu abin da suka faɗa to sun ga duk abin da za su faɗa ba za su yadda ba sannan abin da manyan malaman nan suke kai din nan za a karanta sai sai amma sun fahimci annabi bai magana a kai ba to mu jira tukuna in Allah ya so ya da muna nan muna ta himma yardar Allah suna fi ta mamaye duniyar nan hankali a hankali Allah ya raba mu da manyan nan lafiya to dukkan abubuwan da aka sani yanzu kamar addu'a nan da ake yin an yi sallah da an yi sallah ya ce a yi salatu goma ga annabi annabi ya yi irin ta ne ai bai ba annabi ba a taɓa yin sallah ya ce a addu'a ba idan ya sallah ya sa ya koma waje ɗaya yi abin da zai in ya gama ya addu'a sai tashi don gaskiya nake faɗa maimakon su addu'a ya shi kowa ya taka din sai suka domin cewa annabi bai taɓa yin addu'a in ya yi sallah bai taɓa shawar mai addu'a ba sai haka ne sunna ai muna so ne wannan su sai mu ba a hankali wannan abu da ake idan su shugabannin mu ba su nan su da suka bi wancan nasin hadisi su ne kuma sai mu san wannan hadisi yake annabi taɓa yi ba su kuma sun zaɓi cewa addu'a jami'i ta sannan duk da sallah gudun ijaba ne to amma annabi bai taɓa cewa a yi ba to saboda haka jama'a duk abin da muka gani a hadisi gaskiya ne kuma malaman nan sun san shi amma abin da suke ɗauka sai su ɗauki wani abin wanda yake su ba su samu hannunsa ba su ba su samu amarinsa to mutu abin da muke so idan Allah ya so nan gaba duk abin da mutum zai aikata ya zama nassin alqur'ani ne sarihi yace kaza ko hadisi sarihi yace kaza idan Allah ya so a hankali za a yi haka amma idan ana yin abubuwan da za su kawo fitina to abin sai su ci gaba su ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam abu da yawa da ya fara shi a farkon musulunci to da yaga imani ya cika zuciyar mutane duk sai ya zo tattauke musu to saboda haka in mutum ya gane abin da kake nufi ba za ku faɗa da shi ba kuma zai yarda da kai saboda haka annabi ne ya ce in kun yarda da abin da nake faɗa din nan kuma kun bi shi to da ni da ku mun zama ɗaya ina ɗaya cikin musulmi haka aka ce zama to ka gani Allah shi ne
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنظرين
kuma kana annabi nuhu suka ce su da yarda ba ko yake raba su da allolin su da suke bautawa duk wannan wa'azin ko da yake ya ce yana so ya zama a cikin su suka ce ba wani ne yake yake raba mu da bautar mu ya zama babban mu sai Allah yake to tunda yake haka ne Allah yake wannan kuma da aiki ba sai lokacin da shekara ɗari tara da alfin ka cika wannan abin ya tabbata to da wannan ne sai da sai a ubangiji ya tusa annabi nuhu cewa yayi addu'a in yayi addu'a kuma Allah zai karba daga nan sai annabi Nuhu ya fito ya ɗaga hannun sai ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara idan dan Allah jama'a idan akwai shugaban kasa wato shugaban kasa kana da kana da hanyar saduwa da shi sai ka ɗaukar kan sai magana da shi ya karfi karfan shi ma ya ɗauka sai ka ce abin da zai ga maka ran kai daɗe wato suwa na suwa na suwa ne duk gwamnatin ka ba ka tsoronta suna nan suna wa gwamnatin ka makarƙashiya idan ba kai da gaske ka raba su da cikin gwamnatin ka ba ba wai su su ba duk wanda yake zai taso nan gaba za su kare shi ba zai bi gwamnatin ka ba shugaban ƙasa zai kyale su ba zai kyale a ƙarƙashin ta fasiki zai bata a gwamnatin sa haka annabi yake ce ita ubangiji la tazar ala nar min al kifin da yara a bayan kasan nan ko zanzaro karka rage gida wanda yake kamar gidan zanzaro a fadin duniyar nan Allah ba da shi gaba ta yace so abinda yasa domin ya ta hanzari domin Allah baya son kaya ta kuci bawansa ba da biyu kaya ba Allah baya so su taba bawansa ga shi ko annabin sa ya ce kuma duk ahlakar da bayan su gaba daya sai annabi Nuhu maza sai ka hanzari yace abin da yasa ubangiji ce ka halakar da su kin dai ka bar waɗannan kangararrun mutanen wanda aka yi musu wa'azi shekara 150 suka fi duk bayan ka waɗanda za su zo nan gaba wallahi sai sun halakar da su sun bauta aboki ba za su yi su bauta ma ba su ba za su yi ba ba za su bar wani ba kaga sannan kuma zuriyar da za ta haifa nan gaba har zuwa tsanar kiyama in dai suna nan irin zuriyar su duk gaba daya ba za ka haifi mutumin kirki ba sai kangararre wanda zai bauta aboki saboda haka Allah babu su ya fi aiki babda su Allah yana gama ubangiji zai ci ya yarda ha shugaban kasa ta ga maka masu irin yi maka tsoron wasa da kai eh haka zai rena ka ba haka ubangiji da dai aka ƙi lissafa shi shirka ce baya so Allah baya san ai shirka ubangiji in dai ka sa shirka a lamarin ka lamarin ka ya wasu tsakanin ka da shi to da dai da ce waɗannan shirka za su yi da su da zuriyar ba su bar wani ya kaɗaita Allah ba sai shirka ubangiji sai ya kawo yake sunan ku shirya maza je ka samu itatuwa maza kai ta sassaka kai ta sassaka sai ka yi guda kaza maza ka samu kusa ka hada maza kai jirgi maza ka je kaza ka ajiye shi an yi kwanan nan za ka gani idan ka ga ruwa wata mata na tuyo wani dama in kun ga kan ruwa ya kullu a ciki maza da kai da iyalinka wanda ya imani Allah tsaye ne nunan zan Allah ne ku shiga ciki addu'a karamin za su tabbata maza maza ya gargama ya gargama yana nan wata mata ana cikin abinci tana duya sai daga fil ruwa kamar abin wasa ya ta hannuwa ta kare sai ruwa sai ture hannunta kuma kamu wannan magana ya mamaye ita ma da gudu ta kai ruwa nan da nan yana yi sai ubangiji ce yace sama ke masa kona ki ya sai so daga sama nan yana gudewa yana ƙara girma har ya fi ƙarfin tandaidai sama kuma ya ga yana kamar da bakin ƙwarya sai da ruwan ya cika duniya ba inda mutum zai sa kafa sai ya nake ruwa sai na cikin jirgin nan kawai sai ya cikin suna ta yawo ruwa shi da kana jera to shi annabi ne sai muka tsere da shi wa mamma abu da waɗanda suka yi imani cewa Allah ɗaya ne shi ko manzon Allah ne su kaɗai ne a jirgin ka gani waj'alnahum yan waɗannan na jirgin su ne muka mai da su sala ifa fil arab suka zama magada a bayan kasa yanzu mun kunna ya'yan waɗannan saba'in din ne duk duniyar na ya'yan waɗannan guda saba'in din ne kawai ka gani shi yasa a ciki yake samun mu'minai a samu kafirai a samu mu'minai a samu kafirai to ya tabbata ولكن وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين
Ubangiji ya ce da mazala sallallahu alaihi wasallama ka gaya wa mutane ka ce ni an ce min a kin waje haka libin halin ya Muhammad ka tsai da fuskar ka addini wanda ya karkace wa addinan duniya gaba daya addinin musulunci da bai da sauran addinai duk addinai gaba ɗayan su wato mazala ya zana zane guda daya da ya zana zane guda daya sai yana masa yana yin wani zanen a cikin guda ɗaya yayi dama yayi hagu yayi dama yayi hagu tun daga gindin zanen ya tara sabon sa yana gwada musu sai da kai tsawon zanen sai sabon suka ce ya rasulullahi me kenan ka zana mana sai ce na'am yace wannan da na fara zanawa guda ɗayan nan shine addinin islam waɗannan da kuka ga na rarrataya na rarrataya a jiki waɗannan reshen su ne addinai sauransu duk gaba ɗaya guda nawa ne sauran ya Muhammad yace guda saba'in ne da biyu duk da wannan da na miƙe shi a tsayen nan addini iri saba'in da uku ne a zamanin sa yanzu ba a sani ba ko an ƙara waɗansu suka ce to ya rasulullah kowane ɗaya in yi wannan addinin mene ne sakamakon sa ishe a yanzu zan can nan da ake sauka alƙur'ani da yayi duk wanda bai bi wannan zanen na tsayen nan ba ya bi wani addini na rataye da waɗannan to ɗan wajen lafiya kan wuta ne وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وشيني ولا شيء ده أبدا نفعل كده ولا آير كده yake musu wannan na tsayen nan shine addinin Allah ne kakke ku bi shi waɗannan kuwa hanyoyi ne kawai na addinai mutane suka shirya wa kansu idan kuma wannan addinin a cikin saba'in da biyun nan akwai wanda Allah ya saukar da shi amma yanzu alkur'ani ya zo da yadda da alkur'ani da yake shi ma yana cikin su gudu wanda bai bi shi dan wutan amma a lokacin da alkur'ani bai zo wancan annabi da izo da shi idan ka bi wannan addinin ka aiki da shi in ka mashi dan aljanna ne zuwan alkur'ani ya shafa dukkan addinan duniya ya shafe dukkan shari'un duniya sai dai shi alkur'ani sai addinin islam wato wannan abin zanen da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wani abu ne wanda za a yi nazarin sa gashi an ce wa annan haza sirati mustaqiman fatihina Allah ya ce wannan tafarki na ne ni kacce ku haɗu ku bi shi wala tattabi usubula wasu tafarkunan addini ba addinin islama ba kar ku bi su idan ku kun bi su fa ta tafarrada biku za ku rarraba ku sai zama wannan na cewa kai ne da gaskiya wannan ce kai kafiri ne wannan ce ne musulmi wannan ce ne kaza to amma addinin islama in ka bi shi to ka bi aljanna to yanzu kowa ya ji wannan karatun ayar qur'ani jibril ya zo da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya karanta sa bai an ji abin da aka faɗa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya musu liman wato zai musu fin din wannan aya ma'anar fin din fin din wannan aya ma'anar fin din an karanta nafsi in kana jin larabci ka ji abin da aka faɗa sai ka je kuma ka kwana kana tunani ya zan gane wannan abin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai share ka sai ke barin mutum sahabbai sai zana abin da kuka ji a karance to gashi a aikace saboda haka yanzu jama'a ko san a karatunmu da muke shekarun baya ina tsananta zuwa suliman kwarai da gaske ko to a yanzu zancen nan da muke sai mu koma mai nazari ne su liman ya kunsa me talabijin ta kunsa yaya tsarin su ke gaba ɗaya ne za mu ce haramun ne ko ku akwai wasu abubuwa da za a yi gyara to sai a nazari yanzu misali ga shi nan annabi sallallahu alaihi wasallama an karanta aya bai bar mutane da ayar kawai da sai ya share kasa sai ya zana musu kun ji a kunne ku gani da ido to idan mai suliman ya shirya gidan suliman yace wannan gidan suliman za mu rika nuna wa jama'a tarihin musulunci da tarihin rayuwar musulmi za mu nuna musu irin ɗanyen aikin da kafiran da suka kwaba za mu rika nuna musu irin halittun Allah waɗanda yake faɗa alƙur'ani da wanda ma babu alƙur'ani sai a tarihi da wanda ma a tarihin na yanzu babu shi sai dai a kwatanta wannan shiri da na a gidan Suleiman din nan shi zan nuna mutane domin mai fassara in ya zo ya ji Allah ya ce kaza zai gan shi amma gidan Suleiman din nan to shi kenan ya alƙawari da mutane zai amfanar da su ga addinin da kuma irin rayuwar da suke ciki ko wahala za ta cin musu zai nuna musu musulmin farko abin da suka tunkara suka daure har suka cimma wannan zamani sai a ce masa to yanzu alhaji wannan gida da kai mana alkawarin za ka yi don ka amfanar da mu ka nuna mana ya ka tsara shi ga wajen maza nan ga wajen kuma waɗanda ba musulmi ba su kuma ga bangaren su can amma kuma za a nuna muku abin da zai kare ku addinin ku ko a rayuwarku ko sana'ar ku ko kuma tarihin islama ko tarihin kafirai ko tarihin dauloli waɗanda suka wanda da wannan abin zai ja hankalinka ka gane darajar islama da ƙarfin zuciyar da zaka yi da kuma irin kafircin kafirai da suka yi wanda ake faɗa to wannan suliman zai zama mai kyau domin ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi an karanta aya kuma ya zana wannan zane da faɗa duk mai karanta hadisi ya ga annabi yayi haka har akwai maran da ya taɓa yin wani din da ya zana ba guda ɗaya ba shi kuma waɗannan sai ta zane ta zane ta zane haka a jere a jere da ya zo kuma sai zankala wani zane zane sama sabon ka ce mai kina rasulullahi yake waɗannan zane zane ke sunan waɗannan zane zane wannan guda ɗayan kuma sunansa zane kaji fim kenan ko ya rasulullah mai kenan kake nufi yace waɗannan dukkan su hanyoyi ne hanyoyi ne wanda ya bi su ta zaki wanda ya bi wannan shine dan aljanna to saboda haka idan dai za a nuna abu mai kyau a cikin abin da mutum zai gani imani kuma babu shagalarwa ba sabala ba birkita maza da maza ai da mata to idan aka shirya wannan hakika zai kara musulmi wata fahimta a jinin abin da yake ta mana wato ya ta mana kiɗa ya ta mana waƙa ya ta mana rawa ya ta mana kallo ya ta mana duk abin da ka sani na halaka sai ana zuwa can a tariya ce kowa ma a kai ɗakin sa idan ka ce kai ba za ka fi liman da ka girma ce da za ka ma ga irin mazuwa ƙasa kinkino ka kai ɗakin ka da halaka ta halaka ma har asibiti ake kaiwa yanzu majiyaci wanda aka ce jinya sai an koya ake jinya jinya sai an koya ake jinyar mara lafiya abinda ake so da majiyaci in ba da lafiya ka zo kai majiyaci ka zauna a gurinsa gurin mara lafiyar ka in ka zauna me ma'anar zaman ka idan ya gaji ka juya shi in ya gaji ka juya shi in ya lankwashe ka miƙe shi in yana son ruwa ka bashi in yana son abinci ka bashi in wakatun sallah ya kace masa ya na wakatun sallah ya yi in yana da iko ka kama shi ka tada shi ya tashi ya sallah a tsaye in ba da iko ya tashi ya yi a zaune in ba da iko ka ɗebi ruwa ka yi masa alwala sannan ya tashi ko a jikin bango ya jingina ya yi sallar in ya gagara ka ce masa ya na wakatun sallah ya yi amma ba zai iya tashi da kuma yayin nan ya niyya a zuciyarsa cewa ubangiji lokacin sallar kaza ya yi ka gaya masa in hankalin ka ba zai iya ganewa ba in a zai ce ka ce masa wani azhar ka ta yi yake ce ba zai iya tashi zaune ba ba sai ce na yi niyyar sallar azhar shi ke nan ya yi ubangiji ya rubuta man ladan sallar inda aka ce haka ma'anar mijin ne shi ke nan ya zauna ya jiya idan kuma ka ga ya so masu ma kana samo ruwa mai ɗan sanyi kana shafa fuskasa kana cewa la ilaha illallah kana shafa kana la ilaha illallah daga nan aikin ka kenan ko da zai awa goma yana yana kuma yana farkawa ko ka aikin ka cewa la ilaha illallah in ka gaji a kira dan uwanka shi ma amma ya zama wanda zai jinyar yana da tsarki yana da alwala shi zai jinyar musulmi kana shafa kana la ilaha illallah daga nan har Allah ya karɓi ranka in Allah ya karɓi ranka kana zaune ka rinƙe masa idonsa ya rinƙe kada ya burbuɗe ka ja gaɓansa ka mummuke inda abin ɗaure ya ɗan zare ka sa ka ɗaɗɗaure ka ɗaɗɗaure ka mun ajiya masa wanka ma'ana jiya kenan nasara yake a ya aljanna kuke so kenan aiki sai nasara kawai zai duba ɗakin mijin ya tafi ya tafi bijin ya ajiye a gurin mijin ya tira sharafa ga Allah ne masa rawa a ka kaji wanda ake so ya salati ko ga shi yana kallon rawa na kallon kiɗa wata irin mutuwa kuma zai yi Allah sarki kan duniya ya sa mu duk basiran mu ta ɓata gaba ɗaya yanzu musulmi shi dai in ba nasara abu ya kwaikwaya ba ya manta ma shi musulmi ne ya manta abin da addinin ya tsara masa ya manta abin da shugaban addini ya ta mana ta yanzu a duka a fuska ma yanzu nasara ke kwaikwayo akwai wani irin kaje da nasara yake yanzu musulmi biyu suke ko ga an baro gashi ya to ya to ya to gemu da maza Allah yayi nasara yake kun kun da kake kai gemu yake ga mu yara ne yanzu ba za mu gemu ba ko da kaje ka duk da ga kiran saboda ya ga nasara yana da irin kai yake na dan nasara dan ma baya ko ga kaje kun amma ba gemu kuma gemun za ka bari a rubuta maka ladan koyi da annabi ka raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda gashin ya fito in ka barki daga nan baka aske ba ka tausayi annabi in ma ka so ma aske ka barki ka tausayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na tare yake da shi da shi dan mun sa ta yana tana tausayin annabi ko sai na tara ga yanda zamanin sa yake shike ne sai ga taje ya fito amma ko ba ta gemu wato ga wanda na tare yake yi ya zauna na annabi kuma an sa aka ai tari sai aka ba wato annabi ne ba a so dai Allah ya kiyaye masa bid'a jama'a mun kulawa addinin nan namu ba abin da bai shirya mana ba yanzu kuma har wani farce ake bari sai ga dan musulmi da wani zan kalolan farce ya bar shi ya yankewa a wannan farcen jalaba za ta iya wallahi ne wannan dogon farcen in dai ruwa bai shiga gun ba sallar shekara zai bai da kwaya daya mun wannan farcen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gani ya hori musulmi da yanke farce ya hori wannan kan annabi Muhammad ya bayyana ma annabi Ibrahim Allah ya fara cewa yanzu kare Ibrahim rabu bi kalmati ke nan fa akan hunna Annabi Ibrahim shine ya fara yanke farki sannan ubangiji ya ce to ka jajjara gemun ka da gashin bakin sai zama kazanta ya jare shi ya jare shi sosai haka Annabi Ibrahim ya yi bayan wannan kuma ubangiji ya ce da Annabi Ibrahim ka rika tsintsinje gashin da zai fito a hammata da kanka bai ke kuce wato irin na kazamai sannan idan gashi yawa a maraka ka sa aka ka ake shi kuma ubangiji ya ce da Annabi Ibrahim ya waɗannan din ka gani haka annabi ibrahim kuma ya rika yi baya barin farki baya barin gashin baki ba gyara baya barin gemu ba gyara baya barin gashi a hammatarsa baya bari kuma a marasa haka ya dinga da kuma da kuma goge baki ya dinga goge bakinsa kuma Allah yake ka rika goge bakinsa waɗannan su ne ainihin abin da manzo Allah ya tarar annabi ibrahim yana ubangiji yake da annabi ibrahim kama ta na ke kai kullum ka ce muhammad aikin babanka ibrahim kenan mun ta hanyar mu kenan jama'a ko ga yana fara ya baro farce zan kano ne ko musulmi shi ma ko ne yanzu mun ci gaban mu samari ne ko ga farce zan kano ne jaraba na ma kunta Allah ya kiyaye mu to mutu dar akwai jaraba jikin bawan Allah kuma to lalle Allah bai karbi sallar ba namiji an ce masa wato duk duk lokacin da ya kwana arba'in ya ace za ta san matarsa ya ace za ta marasa mata kuma duk lokacin da aka ce ta yi bakwai uku ta ace za ta marasa ta ace za ta san matarsa mace ita kuma to sai ga cewa duk abin ya canja kaga yanzu kuma ɗora gashin nan da mata suke yi wannan ba faro bane tun zamanin annabi maza Allah yake wallahi matar da ta so gashi a kanti ko a cikin yi ko ta so gashin ta ɗora ubangiji ya tsine mata albarka in ta mutu dama ƴar wuta ce